الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا رانا اللهدي sha abin nan takwas ga watan almuharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya muwafaka da sha hudu ga watan bakwai shekara 2024 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam darasi na biyu a cikin littafin da ya shahara da lamiyatul af'al ta ibn malik rahimahullah ta'ala da ya rubuta domin bayani akan tasriful af'al saboda ya zamo littafin ya zamo takmila akan littafin sana al-khulasa ta nahawu can da ya ɗan yi bayani akan abin da ya shafi tasriful asma' to satin da ya gabata mun ɗan yi muƙaddima da yake babu lokaci akwai bayanan da ba mu samu mun kammala ba saboda lokaci sai muka datse karatun abu na farko shi da dangane da sunan littafin wanda da yawa mutane ba su ma san haƙiƙanin meye sunan littafin ba kawai dai kowa lamiyatul af'al yake faɗa saboda in za a rubuta a bango abin da ake rubutawa ke kuma su ma masu karantarwa waɗanda ba su zurfa ba bincike ba abin da suke faɗa kenan amma shi malam baharaku mai littafin jami'ul amsal ya ce sunan littafin shine abniyatul af'ali fi ilmi tasrifi haka ya faɗa abniyatul af'ali fi ilmi tasrifi wato yadda za ka san gine-ginen ayyuka kaga daga nan sunaye sun fita a cikin ilimin tasrifi a wani gurin kuma ya sake maimaita shi da sunan abniyatul af'ali fi ilmi sarfi madadin a tasrif amma dai duka dai abu ɗaya ne wannan shine sunan ita wannan manzuma din ta shi ibn malik rahimahullahu ta'ala amma ta shahara da lamiyatul afa'al saboda daga cikin dalilai za mu ga rawi ɗinta wanda aka gina ƙasidar a kansa to za mu ga lamun ne shine rawi na ƙarshen kowane baiti idan an ce rawi shine harafin da ake gina ƙasida kuma a jingina ta zuwa gare shi za ka ga ƙarshen kowane baiti lamun ne to shi yasa aka kira ta da lamiyya lamiyatul af'al ina fatar an gane wannan eh to wannan yana cikin abin da wato ba mu samu mun ambata ba eh sannan baitin da muka tsaya a kansa bayan godiya da hamdala da salsala da ya yi yake cewa fahaka nazman muhitan bil muhimmi wato kariki wani waƙe wanda wannan waƙen ya tattara abin da yake da mahimmanci a cikin fannin kenan ta iya yiwa a samu wasu abubuwa da ba kawo ba to al'amari wanda yake mafi mahimmanci wannan waƙen ya tara maka shi a cikin ilmu tasrifil af'al sai ce wa qad haƙiƙa man yastahdhirul jumala dukkan wanda yake istihdari yake iya halarto da wato jimloli su ne al'umurul kulliyat ƙa'idodi waɗanda suke gamammu a ce ƙa'ida kaza ƙa'ida kaza ƙa'ida kaza ƙa'ida kaza to ya hawi tafasila to za ka ga kuma yana zai iya tare zai iya taro da wato al'umurul juz'iyyat su ne a tafasil su ne ƙa'idodi waɗanda suke daki daki daki daki daki ma'ana abin da yake nufi inda ka iya tsayawa ka kiyaye wato ƙa'idodi waɗanda suke kulliyai to halarto da juz'ai ba zai maka wahala ba da fatar an gane saboda haka in ka san yadda ake gino ismul fa'il da ismul maf'ul to tara jimloli na larabci da tasirifinsu ba zai maka wahala ba na kowane fi'il saboda ka riga ka haddace ka'ida ga yadda ake narko ismul fa'il ko ismul maf'ul to wannan ɗariƙa ita za ka bi sai ka samar da wannan haka in ka samu wata madda ta wani fi'ili wanda ba wannan ba shi ma abin da za ka yi kenan to wannan abin da yake nufi kenan to haka yana nuna maka jumlatan umumi na wato wazifa ta shi ilimin tasrifi in ka san shi to larabci zai zama maka kamar ma ɗabi'a biya da ka so ka sarrafa shi za ka iya saboda ka sa alkulliyat al'umurul kulliyat to sanin aljuz'iyat zai maka sauki zai maka sauki kwarai da gaske to Allah ya datar da mu ya kuma ba mu ikon fahimtar wannan fanni mai amfani wannan fanni yana da matukar amfani to ibnu malik ya ce babu abdiyatul fi'il al-mujarradi wa tasarifihi bi fa'lal al-fi'l zu tajridi aw fa'ula ya'ti wa maksura 'aynin aw ala fa'ala والضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلة وجهان فيه من احسب مع وجرت وهر تنعم بئست يئست ولهي بس وهلة وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورئت ومكت مع وفكت حلا وسكت مع ولي المخ وثقت مع ولي المخ خوها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا كسرا لعين مضارع يلي فعلا زلوى وفاء أو اليا عين نوكأتا كذا المضاعف لازما كحنطلا وضم عين معداه ويندر ذاته ودي سيادة Uh, ibn malik yake cewa bi fa'alal fi'lu zut tajrid aw fa'ula ya'ti wa maksura aynin aw ala fa'ala uh, akwai wani abu da ake kira da wato fa'ul kalima ainul kalima lamul kalima asali abin da ake so ka kula da shi a harka ta sirifi na kowace irin kalma kowane irin fi'ili wato haruffa na asali haruffa na asalin kalmar su ake son ka kula da su saboda ta iya yiwuwa ka samu kalma tana da huruf na ziyada waɗanda aka shigar da su waɗanda ba sa cikin asalin ita wannan kalma ɗin misali a kamar istagfara istagfara yana da hurufa waɗanda suke yana da hurufa waɗanda suke asaliya ne akwai fa'un akwai gainu akwai fa'un akwai ra'un to in ka zo su zaka kula da su duk abin da ba su ba sunansa za'idi kaga hamzatul wasli za'ida ce sinin za'ida ce ta'un ma za'ida ce to idan ka zo yadda zaka auna ista ga fara to asalin zaka fara kallo to ƙa'ida dama suna cewa harafin farko shine fa'ul kalima harafi na biyu shine ainul kalima na uku shine lamul kalima saboda haka daga gafara ne to ga ta zama fa'ul kalima fa'un ta zama ainul kalima ra'un ta zama lamul kalima to kowane harafi sai ka azame wanda zai yi munasaba da shi gaino abinda zai munasaba da ita fa'un sai ka ce fa fa'un abinda zai munasaba da ita shine ainun sai ka ce a ra'un abin da zai munasaba da ita shine lamun sai ka ce la gafara fa'ala to su waɗancan huruf hakanan za ka bar su duk da dama ƙara su aka yi yadda suke haka za ka faɗe su kuma za ka bar su a mahallinsu kaga farko aka ƙara su ista gafara to sai zamo wazane ista gafara ista fa'ala kaga babu wata wahala ista fa'ala an gane? to shi sa kawai abin da za ka kula da shi harafin farko na asali sai ya muƙabili da fa'un harafi na biyu sai ya muƙabili tare da ainin na uku sai ya muƙabili tare da lamun shi ne a shekhu abdullahi cikin alhisdun rasul yake cewa fa'awwalar usuli bil fa'abbiri fal'aini wallami wa haza karriri yace to in ka zo asalin harfan kalma su za ka fara la'akari da su sai ka yi ta'abiri da su na farko bilfa'i sai ka kula da fa'un sannan fal'aini ka kula da ainun na ƙarshe shine lamun to in an samu na asalin nan sun maimaitu to waccan lamun ta ƙarshe ita za ka maimaitawa yawwa sai ka maimaita ta su zamo su zamo biyu ina ba ta gane yawwa tun da dama asali harufan uku ne fa'ul kalima ainul kalima lamul kalima to duk sanda aka samu wani harafi cikin usulu din nan ya karu sun wuce uku to lamun za ka kara shi yasa kaga da haraja sai aka ce fa'alala an gane? saboda kaga harufan sun wuce uku sun zama hudu kaga sai aka maimaita lamun sau biyu fa'alala eh bayan ambaci fa'un a ambaci ainun a ambaci lamun kuma sai aka kara wata lamun saboda da haraja yana da ainihin ƙari ba asalinsa kenan ba to wannan shi abin da ake son mutum ya kula da shi idan baka tsaya ka kula da wannan mutum farko to za ka sha wahala duk abin da za a faɗa zuwa gaba zai dinga wahalar da kai yana rikitar da kai na fatar an gane saboda haka koyo shi shi na hau yana son a mai da abu ila asali zuwa ga asalinsa zuwa ga asalinsa to da yake tasriful af'al za a yi ba za a tattauna kan abin da ya shafi auzanu na sunaye ba ya abubuwan da za a kawo wato akan af'al ne to kuma fi'ili kashi biyu ne kamar yadda muka faɗa akwai almujarradu wanda shi yana nan da harufarsa na asali ba a yi masa ƙarin komai ba sannan kuma akwai almazidu fihi akwai wanda yana da ƙari wani an ƙara masa harafi ɗaya wani harafi biyu wani harafi uku an gane? to shi almujarradu ɗin nan shi ne zai fara magana a kansa shi kuma kashi biyu ne akwai asulasi akwai arrubai akwai wanda yake mujarradi ne harufansa na asali yana da harufa uku akwai kuma mai rubai to shi wanda yake asulasi mujarradi yana da ma'auni guda uku kawai an gane yana da fa'ala yana da fa'ula yana da fa'ila shi kuma mujarradi wanda yake ruba'i yana da ma'auni kwaya ɗaya shi ne fa'alala shi kwaya ɗaya yake da shi saboda yana da nauyi to shi yasa ma larabawa ba su cika ambata te ba da yawa to shi yasa ya zama ma'aunin ma nasa kwaya ɗaya ne ba su da yawa sosai ba su da yawa sosai to su ne za mu karanta a cikin shi wannan baiti to ya ce wannan babe zai karantar da mu yanayin yadda ake gina fi'ili almujarradi wanda ya kaɗaita daga ƙari ba ƙara masa komai ba wata fihi da kuma yadda ake juya shi daga yin fataha ga ainun eh? zuwa kasara zuwa bamma wato daga fa'ala yadda za ka juya shi ka ce ko ya fa'ilu ko ya fa'alu ko ya fa'ulu to wannan babu duk zai koya maka wannan idan ka samu fi'ili fa'ala ko fa'ula ko fa'ila to a muzari'insa ya za ka faɗa a ina za ka ce fa'ula a ina za ka ce fa'ala a ina za ka ce fa'ila to shi ne ma'ana wata sarifi eh don abin ƙa'ida ce in kaga kaza a mazi to ga yadda za ka wa kaza an gane kuma ita ainun din harafin tsakiya ita ake la'akari da ita a wannan babin kamar yadda za mu ji to sai ce alfi'ilu shine mubtada shi kaga fi'ili zutta jiridi sifa ne ga mubtada ma'abuci kaɗaituwa daga ƙari ya ati ga can ƙasa yana zuwa da wazanin bi fa'alala yakan zo da wazanin fa'alala eh shi ne wazani na farko to ya fara da arruba'i saboda zamansa baya da yawa shi yasa ya fara da shi in ya gama da shi sai ya shiga a sulasi an gane ko to saboda haka shi fa'alala ɗin nan ma'auni ne na ruba'i kuma shi kadai da kwaya ɗaya kamar yadda muka ambata an gane ko kamar ka ce gargara e, kamar wanda rayuwarsa ta kawo ga makogaro e, to wannan a ɓangaren lazimi yake ma'ana baya buƙatar mafi'uli don sun kasa shi gida biyu shi na ruba'i ɗin nan akwai wanda yana lazimi ne akwai wanda yana ta'adiyya zuwa ga mafi'uli to gargara ma'ana taraddada nafasuhu rayuwarsa tana kaiwa ta komo eh haka irin su darbaha darbaha bi ma'ana ba'ata ra'asahu ya dan sun koyar da kansa haka kuma ya miƙe bansa irin su arbada ma'ana asa a khuluquhu ɗabi'unsa sun munana baya da kyakkyawar ɗabi'a to duk wannan kaga alawa zane fa'alala gargara alawa zane fa'alala eh yawwa dukkanin harufan na asali ne eh illa ita wannan lama an maimaita ta saboda a samu kalmar ta tsayu saboda haka ba ba irin waccan ta ziyada bace ba irin ta bace ta yadda in ka cire ta kalmar nan shine alama harafi kaza an ƙara shi amma in ka cire harafi kaga kalma ta roshe to wannan harafin ba na ziyada bane ba na ziyada ba ne an gane wannan ko to saboda haka fi'ili na zuwa da ainihin ita wannan sifa haka yakan zo wato yana ta'adiya yana ta'adiya irin su harfaja aishahu ma'ana ya yalwata rayuwarsa harfaja zaidun harfaja aishahu ya yalwata rayuwarsa bai kuntata rayuwarsa ba irin su da haraja da haraja shi ma kaga alawa zane fa'alala to saboda haka fi'ili a arruba'i almujarrad kenan shi baya da yawa a larabci sannan sifa ɗaya yake da ita a mudari'insa a mudari'insa ma'ana ya'un za ka yi mata dhamma harafi na biyu ka yi masa fataha na uku ka yi masa kasara da haraja sai ka ce yu da hariju shi wannan wannan fuska wannan wajahin kwayaɗe shi yake da ita gargara yu gargiru harfaja saboda haka fuska ɗaya yake da ita fa'alala yu fa'alilu eh shi bai da wata wahala bai da wata wahala sosai saboda bai da aujuhu kamar na asulasi da zamu ji eh saboda haka harafin farko tun da ruba'i ne sai kai masa ya'un bisa waccan ka'ida da aka karanta alhau eh babban mu min asali har ruba'i to sannan na biyu kai masa fatha eh na uku sai ka yi masa ɗauri ɗazumin ce kasara na hudu shi ke da kasara kaga yu da hariju kaga yana muƙabala da yu fa'alilu yufa'alilu eh to shi fuskar sa kwaya ɗaya kenan shi fa'alala kenan to duk inda kaga ruba'i abin da zaka yi masa kenan sannan ya zaka yi ka gane mujarradi ne shine in kaga cewa duk haruffan sa na asali ne ta yadda da an cire wani kamar yanzu gargara duk harafin da ka cire kalmar ta za ta lalace a gani gargara in ka cire gainun ta roshe in ka cire ra'un ta farko ta roshe to alama kenan harfa ɗin mujarradai ne babu wani ƙari a cikinsu to shine abin da yake nufi alfi'ilu zu tajridi fi'ili ma'abuci kaɗaituwa ya ci yana zuwa da wazanin bi fa'alala da wazanin fa'alala da wazanin fa'alala au fa'ula to a wata nuskan akwai ɗan saɓani ita fa'ula ɗin nan wata nuskan ana rubuta fa'ala misali bi fa'alalal fi'ilu zuttajiri da au fa'ala ya ci wa maksura ainin au ala fa'ula a wata nuskan kuma akan gabatar da fa'ula fa'ala ya zamo ƙarshe a wata nuskan kuma fa'ala shine aka gabatar fa'ula a ƙarshe to amma nuskar da ta gabatar da fa'ula ta fi kyau wadda mun ka karanta ke bi fa'ala lil fi'l zut tajridi aw fa'ula saboda in aka yi haka a ƙa'idar balaga an samu abin da ake kira da allaf wan nashru al murattabu saboda bayan ya kawo su zamu ji to daga ƙarshe ya fara bayani akan shi fa'ula ɗin sannan ya magana akan fa'ila sannan ya magana akan fa'ala to kaga an samu allaf wa nashr wa tartib murattab amma an ka gabatar da fa'ala sannan a ƙarshen baiti aka ce fa'ula to an samu allaf wa nashr al-mushawwashu al-mushawwashu yanzu abin da aka fara ba da shi aka fara bayani ba shine a kawo abubuwa a dunkule sannan daga bisani sai a dawo ana ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya ana shari ana bayani shake kira da allaf wa nashru a ilimin balaga to idan wanda aka fara ambata a dunkule da aka zo bayani shi aka fara bayani sannan mai bi masa sannan mai bi masa shake kira da allaf wa nashru al murattab in kuma aka akkasa wanda aka fara ba da shi aka fara bayani ba kila na ƙarshe aka ɗauko eh sannan wanda ya fara zuwa kamin shi sannan na farko to shi ake kira da allafu wa nashru almushawwashu eh to saboda haka ita wannan nuska din ta fi kyau to sai ma'auni na gaba shine yace au fa'ula ko kuma fa'ula haka fi'ili yana zuwa da wazanin fa'ula to wannan kaga sulasi ne da wa fa'un fataha da wa ainun damma to fi'ili sulasi mujarradi yana da wannan wazanin shi kuma wannan wazanin ya ɗara wancan yawa amma bai kai sauran waɗanda za su zo baya ba bai kai fa'ila ba bai kai fa'ala yawa ba a larabci saboda za mu je na ɗan da nauyin faɗa fa'ula fa'ula an gane to su kuma suna nan da yawa irin su karuma irin su nazufa irin su jabuna suna nan da yawa fa'ul fataha ainun bamma wannan shine abin nan ɗinsa sannan shi ma a mudari'insa wajahi guda gare duk inda ka ga fa'ula to ya fa'ulu za ka ce eh shi yasa karuma sai ka ce ya karumu na zufa eh ya zufu hmm? jabuna ya jibunu hazuna ya hazunu da makamantansu duk inda ka ga fa'ula to a mubari'i ainihin ɗinnan tana nan da ban maɗinta ba a canza ta babu fa'ula ya fa'ala ko ya fa'ilu babu shi a larabci saboda haka in kaga ainun da zamma to a muzari ma zamma za ka yi mata a muzari idan ma za ka yi mata shi ma kaga yana da sauƙi baya da wahala sosai baya da wani dogon rikici Eh, sannan galiban galiban yakan zo a ɗabi'u Eh, ce mai karatu muka yi tafiya ce sai mun gama yakan zo a hali na ɗabi'a wato abubuwan da suke ɗabi'a ce ta ta lazima ga mutum an gane ko abu ya riga ya zama maka ɗabi'a yanzu misali kamar ana son a cewa ne faƙihi ne ma'ana fiƙihu ya zama masa ɗabi'a to akan ce faƙuha eh faƙuha zaidun ya fuƙuhu ma'ana tsarar fiƙihu ɗabi'atan Mm. an gane yana da bambanci da a ce faƙaha ko faƙiha yana da bambanci to shi yasa can cikin talhisi da ya yi wa alhisnun rasin a yana cewa mina tsiba'i au shabihi ha fa'ul wa lazimin illa li tadminin yahul shi wazanin fa'ula to yakan zo ne a abubuwa da suke na ɗabi'a sun zama ma mutum ɗabi'a to galibi can ake samunsu an gane kaga su jabuna tsoro kaga ɗabi'a ce hazuna shi ma ɗabi'a ce karuma shi ma ɗabi'a ce fadula shi ma ɗabi'a ce abin da ya riga ya zama ma ɗabi'a to can ake narko a shi wannan ma'auni sannan mun ji fuska ɗaya yake da ita a mudari'insa baya da ya fa'ilu baya da ya fa'alu kamar yadda shi ma wancan fa'alala fuska ɗaya gare shi to kaga su suna da sauƙi waɗanda ke da yawa kuma ke da rikici su ne waɗanda za a ambata yanzu to shi ne au fa'ula ma'ana au ya ati fa'ula wa maksura ainin wannan hali haka kuma shi fi'ili yati yana zuwa da wazanin makasura ainin waccan ainin da kaji an ce fa'u to akwai sanda zai zo fa'ila fa'ila eh akwai sanda zai zo fa'ila to idan ya zo fa'ila to kaga ainin ta samu ta samu kasara to shi fa'ila ya fi fa'ula yawa ya fi shi ya fi shi yawa to shi zai faɗi abin da za a yi masa shi in ka ga fa'ila to a mudari'i me za ka yi kamar yadda fa'ula an gaya ma a mudari'i abin da za ka yi ko shi ma fa'alala an gaya ma a mudari'i abin da za ka yi to shi ma fa'ila akwai abin da za ka yi a mudari'i akwai abin da yake na kiyasi akwai shazi kiyasi duk inda ka ga fa'ila to ya fa'alu za ka yi fataha za ka wa ainihin a mudari na fatar an gane wannan shi ne kiyasi ga sunan da yawa irin su shariba to ya sharabu za ka ci ba ya shariba ba an gane yawwa to shi ne kiyasi saboda haka a ƙa'ida ba za ka ce ya shiribu ba babu ya shiribu a larabci ko ya shirubu yawa sai dai an samu kiyasi to wannan nan gaba za a faɗa akwai wasu ayyuka sun zo fa'ila kuma ya fa'ilu za a ci ba ya fa'alu ba a gairin su salima sai ka ce ya slamu aslim taslam ba aslim taslim ba aslim taslam taslamu lamun din nan sai a yi mata fataha wannan shine kiyasi duk inda ka ga amadi an wa ainihin kasara to a mudari'i sai ka yi mata fataha wannan shine kiyasi amma akwai inda za a saba ma wannan ka'idat to kuma za a faɗi wayannan dalilan hazina sai ka ce ya hazanu kaka ce ya hazinu ko ya wannan shine kiyasi to shine wa maksura ainin au ala fa'ala to a can cikin alhisnu ar-rasin yana cewa shi wannan ma'aunin ya fi tahowa a lazimi wato inda baya bukatar maf'uli ya fi yawa amma wani lokaci kuma yakan zo da ta'adiya yana cewa walgalibun lizumu min babi fa'il lizaka fi lazimi na'atin qad hafal wal'ahatil alwani wal a'rabi wa kibaril amradi wal amr wa kibaril a'dai wal amradi yake cewa shi wannan ma'auni na fa'ila to yafi yawa a lazimi ma'ana ya zo ba sai ka kawo masa mafulin bihi ba an gane kamar su hazina da aka ambata to hazina baya bukatan mafuli an gane kamar su fariha baya bukatan mafulin bi duk waɗannan lazimai ne to kuma wannan ya fi yawa a larabci amma kuma yakan zo can ba a rasa muta'addi kamar shariba kaga shariba muta'addi ne za ka iya cewa sharibtul ma'a eh na sha ruwa ko yauwa sannan kuma an fi samu ne hawa yau a wal'ahati wuraren illa abin da yake da illa ga mutum za ka ga irin siffanta mutum da gurmunta ko makanta to za ka ga duk wannan wazanin ne kaga arija ake cewa arija zaidun zaidu yana gurmunta amiya eh basaru ka gani ba a cewa a maya ko a maya a amiya kaga alawa zani fa'ila to kaga illa kenan haka abin da ya shafi launi kama a ce fari ne ko baki kamar sawida ba a cewa sawuda ko sawada kaga abin da ya shafi launi haka hamira launuhu launinsa ya yi ja to za ka ga duk wannan ma'aunin ne duk babin fa'ila suke abin da ya shafi a nuna mutum yana da illa ko siffansa kaza to duk suna cikin wannan babi suna cikin wannan babi to au fa'ala haka kuma ya ti fi'ili yana zuwa akan wazanin fa'ala to wannan shi shi ke da yawa shi yasa shi duka fuskokin guda uku yana da su yana da fa'ala ya fa'alu yana da fa'ala ya fa'ilu yana da fa'ala ya fa'ulu shi duka yana da a gane yawa za ka yi cewa fataha sai ka ce ya fitahu za ka yi cewa nasara sai ka ce yansuru kaga fa'ala ya fa'ulu kenan eh fa'ala ya fa'ulu kenan ko? To sai ni, hmm? sai na uku, inda ya zo fa'ala ya fa'ilu. Mm -hmm. A kawo mana, inda ya zo fa'ala kuma a muzari'insa ya zo ya fa'ilu. Hmm? kamar hami eh kamar mi lazama yalzimu ake cewa wannan ba larabci ba ne sai dai yalzamu inda ya zo fataha fa'ala ya fa'ilu shi muke nema ya jihidu kuma ya jihadu ake cewa babu ya jihidu eh daraba ya daribu gashi kullo ana faɗansa amma kun kasa kawowa kaga daraba ai ya daribu ake cewa to kaga fa'ala kaga ya fa'ilu ne to shi shi saboda yalwarsa to zaka ga duka uku ɗin ya ɗauke su kuma shi ya fi yawa ma a larabci ya fi fa'ula ya fi fa'ila sannan ya fi wancan na ruba'i yawa saboda haka shi shi da yawa sun ce dalili saboda ya fi sauƙi za ka ga fa'ala ya fi sauƙi sama da a ce fa'ula fa'ula akwai wani abu na nauyi haka shi ma fa'ila shi ma kaga akwai wani abu na mi amma fa'ala fa'ala kaga za sauƙi za sauƙi to shi yana zuwa da fuskokin na illa ya danganta akwai sanda za ka ce ya fa'alu eh akwai ka'idodi za a ambace su akwai sanda za ka ce ya fa'ilu akwai kuma sanda za ka ce hmm? ya fa'ulu eh za a faɗi wanda a ƙiyasi wanda haka ya kamata ya zo duk za a yi bayani insha Allah ta'ala eh. to ba za mu ɗiba da yawa batun da farko ne muna son wayannan bayanai su zamo kamar matashiya saboda rashin fahimtar su to zai sa ko an tafi zuwa gaba ba za ka fahimci abin da ake nufi ba insha Allah ta'ala wani sati sai mu tashi wa dhamma min fa'ula lizam fil mudari wa iftah fi mawdi' al-kasr fil mabni min fa'ila insha Allah inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh